abinda na kabo ku ji sirri akwai da ake yi tasiri bi an yi utama da bihi shine alfa da wannan lafazin
wa bi tashifi amrun qusida kuma da da shafewa ma shi ma ya zama wato manufa ce wato in yana da ba a tasifin ba da manufarsa in an yi tasifin ma yana da manufa ka kare a wuri kenan ka ba hadisin manzo Allah da yake cewa ina ce alaikum bi kasal duburi alaikum bi kasal duburi riyalizm ta muku da wanke dubura ko mai da wani sabu bil basu cewa shine maganin basir to wani kuma sai ce a'a alaikum bi asal duburi asal duburi an yi da zibi mai kun kasalu aka sha mu duwan aka ce asalu mai kun duburi aka ce duburi zuma ta dabino ita ce na rinta ku rika shanta ita ce maganin basir ba ai ko ne zai yi wancan ma yana nan wannan ma yana wannan ma yana nan shi ne tasibin gashi na jin abin da bukar Ana nan warabiyun.
wannan nabi ne na hudu idaratu ni na kako shi zuri ko an yati ya bil maqsudi bi kalami shi ne yazo da zance a cikin manufa li tasyibihi ma'anan in an tafi ma akwai ta mana daban mutabarun abin izina fa yaqsidu zalika sai da fi wannan li tazhaba nafsu sami saboda ran mai ji ta tafi ila kullin zuwa kowanne da wannan da musabin da wannan bai tasibin ba min ma'ana yayi da duk ma'ana guda biyu kama hukiya an bari lafiyayi kamar da aka haiko daga ba masu kaifin hankali annahu kataba ila bari ashabihi cewa ya rubuta zuwa sahabban ba'arin abokansa ya ce da su annahu yajri lahu min albala'i al-bala'i yake ka siyo min daga kan dukiya arra'ijati ar-ra'ijati to il arra'ijati ne ko da kuma arrabihati wa amara sai horo alla yunqada kada ya dugo liyasluha dai ijati lir-ra'ijati wa rabihati ko ka so mai rawaji ko wanda za a ci riba a ga da bude ne ko ne da aka da aka so aka so maka da wanda za a yi saurin siya da wanda za a ci riba a da bude ne ko da kana so wa min adabi ma waqa fil hadisi yana daga mafi taushin abin da ya zo a hadisin annabi mimma tasibuhu wanda tasibin sa mutabarrun ana izinarsa hatta tarafa an-nas fi riwayati amma mutane suka saba cikin ruwaya hadisin ma rawahu abu abin da ya ya'la buya la ya baito عن ابن عمر dan umara قال قال يجي.
قال رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce عليكم بكسل الدبر yace na rinsa da wanke dubura فإنه cewa yin haka يذهب yana tafi da بالبواشر batir آه فقوله بكسل da الدبر kasar bi kasar dubur din nan إن أهتلف فيه an saba a cikin wannan فبارهم akwai bali dai فهما ya gane أنه بفتح الغين gasili kenan abin الموجبة yi wa wankewa وسكون السين gasili ولم الدال gasili duburi المهملتين duk marasa dubu والباء da ba kuma shine الموحدة bi kasar duburi kenan ومنهم akwai daga cikin malamai الحافظ alhabizu أبو الحسن الحيثمي abul hasan al-haisani فأورده shi yazo da shi في باب a cikin babin الاستنجاء istijai وناسب قوله ya dangana fadin sa فإنه يذهب yana بالبواسير yana tafi da maganin ciwon basir ne فإنه kewa shi من أمرار yana daga المقعدة cikin cututtuka da ke samun zuwa mutum وبعرهم ba'alinsu kuma فهم ya- ya ya gane أنه asalin na hali shayi zuma ce ta dabino ومنهم a cikin wanda ya gane wannan الحافظ أبو منصور abu hadu da الديلمي masu da dailami shi ma kai ce فإنه cewa shi قال أجبه ya faɗa a ƙarshensa في مسند الفردوس فردوسي a cikin misalin firdausi yake wa Wa dabri.
yake alaihi kasa dabri بفتح الدال dabri وسكون ba واحد duburu ba dabri هو النهل shi da dabino kenan to asalin dabri musamman dabino kenan وقريب منه akwai kusa da wannan kuma حديث الترمذي hadisin turmuzi أربع abu hudu من سنن المرسلين ina da sanarwar ma'aika السواك daya a suwake والتأثر da sa tunani biyu والنكاح da aure والحياء to kila haya'u ne kila kuma wani hina'u da lalle sa lalle منهم minu daga cikin su من يرويه ce بالتهتية haya'u ne ومنهم akwai daga cikin malamai من يرويه بالنون hina'u
القسم الثاني rabo na biyu اللفظي akwai lafzi kuma hinafi lafzi منه الجناس بين الذهب أن tashabaha fa in yakum ifaqa an تأدى الحروف والأنواع سم ترتيبها وهيئة فتام سم فإن يكن نوعا فذا مماثله أو لا فمصطفى كقائل وقائل فإن يكن مركبا إحداهما جناس تركيب فإن تساهما hatta حتى ba فزود شابه وإلا فذاك مبروك وإن تجلى في كلمة موجودة فالمرفوع أو ركب مرفوع والمرفوع في النقد إذ يدف المصحف أو حركات فهو المحرك أو أجل فناجر بحرفه في أول أو ذيه أو نرفه مدرف مقترب مرجوف مدرر إن زيد الحروف أو نوع حرف لم يكن بأكثر من واحد في أول أو آخرة أو وسط ثم إذا تقارب ملارع ولا يكن إن جانب قلت فإن سفا في اللفظ كالباد والزاي فذاك اللفظ وإن يخالفا في تر- في ترتب دئي بالقلب الكل وبالبار الرئي وإن يقع في أول بيت وفي آخره فهو مجنب وفي وفوق عرف أو لا متوج وإن توالى فذاك مزوج وإن يكن تجذب الطرفان مجوج فذاك للسبيان وفي الجناس ألحقوا شيئين أهلهما تشابه اللفظين قلت وذات جناس الإدلاك والآخر الجنب بالاشتقاق قلت الجناس المعنوي أن تلمرا ركني والمراد فهي تذكرا وذكره لواحد وما ردف وما يدل في إشارة ورب ثم توصل الجناس قررا وشرط حسن فيه ألا يكسرا فإن يسر تكسرة وانحسرا في واحد فقد ألا وابتهرا kaga
an ji yawo to منه الجناس shi daga cikin nau'in ma'anawi dina lafzuka akwai jinati بين لفظين a zo tsakanin lafuza guda biyu بأن تشابه shi ka ba da juna وإن يقول باك أنت أدري idan الهروب idan dacewa da adadin harafin wannan shi ne adadin wannan والأنواع nau'i ɗaya ne suna da suna ko fi'ili da fi'ili
ثم sun tartibu hako to ثم sun sannan kuma tartibin da ai yi wannan yake da haka wannan haka gerin wannan yake haya kuma وهيئة ɗaya ne فتامة سمي to kace shine jinati tanbi kala muhammadu wa ibn maliki ahmadu rabbullah haira maliki da maliki da maliki din nan jinati da tanbi wannan suna ne wannan sunan Allah ne wannan kuma sunan mutum ne adadin su daya awon su daya wasalin su daya to shine jinati tanbi kenan وإن يكون نوعا shine in ya zama iri ɗaya ne فذا مماثل shine kamar wannan da muka faɗa shine ake cewa jinati tanbi tunda ma suna ne da suna zai ce jinati tanbi kuma matili أو- suna ne أو لا ko ko a'a ɗaya suna ne ɗaya fi'ili فمستوفا shi ne ake da jinazi tami mustafi كقائل wa ƙa'il wannan ƙa'il ka yi ƙala wannan kuma ƙa'ilin mai yin ƙailula wannan fi'ili da ƙa'il wannan kuma ƙa'ili kaga wannan fi'ili amri ne wannan kuma ƙa'ilin suna ne نعم.
wannan ka yi ƙala wannan kuma ƙa'ilin mai yin ƙailula to ni ake da jinazi mustafi wannan ya zama tami mustafi kenan Allah وإن kaga يكون مركبا إيداهما to idan ko ɗaya murakabi ne ɗaya murakabi ne جناس تركيب to sunan da jinazi murakabi ya yake فإن تزا فإن تزاهما حتى to idan shi jinazi murakabi suka yi daidai a wajen rubutu فذو تشابه to shi ne ke ce sai a ce jinazi mutu shafi kenan ka gane ko sai a ce sun yi tashabihi kamar misali a- a- manyan ku a- ba- a- izamali- izamalikun lan yakun zahiba fa da'u fa dawlatuhu zahiba izamalikun idan sarki lan yakun zahiba bai kace zahibatin ba mutun kyauta ba fa da'u fa dawlatuhu zahiba ai kaga wannan za daban ma'abocin hibatin wannan ko zahiba zahibatin nan ai wannan hadin mace halaliya to shi to kaga ai ba- wannan wannan ba aliji wannan ko jira ce guda daya to shi ake jira ji murakabi ke kaga فذاك مفروق to akwai mafuruki shi kuma a jinsa وإن تجلى kaga ne ko akwai jinsi mafuruki in ya bayyana من كلمة daga kalma daya da cikin وجزئها kalma kamar wannan da muka faɗa فالمرفوع akwai jinsi marfu'i shi kuma za mu zo da shi
أو ركبا ko kuma murakabai ne da wannan da wannan ملفق shi ne jinasi mulafaki kenan kamar man- kamar ma- ma- ma- majala sujudin da ja- da jalisa judi za mu zo da baitin shi ma dai shi ma shi ma jinasi shi ne ake ce mafuruki kenan
والبلبو to sabani في النقط idan ku a tsakanin dugo ne kamar a- a- a- Allah zai wai imini wai tsini wai zaba yi tufa wai shini da ya- da ya shini da ya tsini din nan kawai canjin wani ne idan ka dauko ya tsini ka dauko ya shini kowane zai koma daya in ka canja dugo wannan ka dauko dauko zai zama iri abu iri daya to shine wannan da ake cewa da shi wannan da ake da suna ake cewa gashi nan shine musahabi kenan Na.
ilasi musahabi Allah kaga نعم aw harakatin أو حركات ko kuma a'a shi ilazin a wasali suka canja kawai inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna sibuha inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna sibuha da yusalluna da yasiluna ai wannan kawai abu wasali ne canja amma da abu ɗaya ne rutin iri ɗaya ne ko suna yin salati ga wanda yake sada sahu فهو المحرف wanda shi ake jilati muharram aw adadin ko kuma a'a an samu canjin adadi fa naqisun bi harbi to akwai hannun harafi ɗaya ta waya fi awwalin Allah akwai wanda zai in kanin a farko aka samu nakasin aw wasanihi ka gane ko wato a farko aka samu nakasin Mm.
akwai ko wanda aka samu a tsakiya aw darbi na farko shi da kamar yanzu a sali wata fata saƙu bi saƙi kaga wata fata saƙu bi saƙi Kaga ko al'aima al'aima al'imanu i- yamani imanu da yamani kaga farko a farko aka samu cancin harafi daya shi da ake jira shi wannan mu- abin da yake suna ba harafi ake jira shi gashi na mai aka ba dubi kai ko Eh.
eh fa me kace ga kyau a shi mu darabi kai wanda yazo a gefe na karshe No.
sai sai fara da na karshen No.
wato zai in kana a karshe aka samu canjin wa- wa- yakin suna bambancin kamar da yace man awa zalan lalata kai fawa balun wanda ya taro lalatan in ka batacce da baki ta ce fawa balun to da lalatu da lalu ai duka a karshe ne aka samu bambanci kawai to wannan shine ake mu darabi aure mukutanifun to idan kuma aka samu bambancin a tsakiya Mm.
to shi kuma za a ce da shi shi ne ake jan fita da fi kamar manzana da yake cewa a shaidanu zibul insani ka zibul ganabi ya huzu shata shazata da a shatu da a shazatu ai akwai daku zalle kawai farki a farki a tsakiya ko da shatu da shazatu din haka to shi ne ake jan fita da fi marfufun to wanda aka samu kuma a far- a farki a a farko shi ne al'imanu yamanin da imanu da yamanin din nan, ai wani alhansa ce farko farki kawai ko da imanu da yamanin din nan. to shi ne ake da shi wannan ma- ma- ma- abin nan yakin suna mudabbi madubi muzayyalun to kuma yau akwai kuma muzayyari wanne ne muzayyari in zidatul urufu idan harban ta daɗu a kai aka samu ba harban ba guda ɗaya ba ne to shi ake cewa za su yi muzayyari Ehe. Eh, muzayyari ana zuwa gashi da misalin su Ehe. to mu je ne za mu zo za mu zo shi ne kamar da kamar kamar da kamar da hallaka ya hilalu da hal da hilalu ai kaga an samu karbin ba an samu kari ko hil a karshe hil wannan hal wannan hilalu kaga an samu karin karin abu guda biyu to shine in ya- in ya haro baki sai ya ce shine shi da ake jaje mu mu zauji ko eh ga kiran wai me No.
wai zai rubu ko Eh.
ma shine mu zaujin
aw nau'a harfin ko kuma wani nau'in laifi amma laifin bi aksara zai hukun biya sanin wahidi ko kuma kada sa idan nau'in bai daidai bane sai ya zama kamar nasara da nakara ai kaga yanzu idan da nasara da nakara ai ya haura baki baki ɗaya da suka yi daidai wannan ba jinasi bane wannan kai ya zama ya haura shi zai sai a- amma in zama baki ɗaya ne suka zama iri ɗaya kamar yanzu da hailu da hairu hailu doki da hairu alhairi ai kaga wannan baki ɗaya ne aka samu aka samu canji ko amma aka samu baki biyu sun canja to wannan baya ciki a wannan kar da nakara ai kaga wannan baki ku wannan biyun su zaba da wannan zaba da wannan to wannan ba banda irin sa fi awwalin shi da a farko ne aka samu aw ahirin kama kama kamar hilmu da ilmu kaga hilmu da ilmu a farko ne aka samu bambanci wannan haɗi wannan a wannan ai- aini au ahirin shine kama karshe kama hairu da hairu kaga lamu wannan kuma ra aw wasadin ko kuma abu ya yake da zuwa tsakiya kamar yan hauna da yan hauna da yan hauna da yan hauna kaga wannan alhanzar da wannan hayin ana nan ne bambancin kawai thumma idza taqarafa to idan wannan kamar yanzu da ha da a ai kuma kusanta ne to mudari'un shi yake shi mulali ne ke kuma bayan haka kuma sunan sa mulali tunda sun yi kusa da suna walahiqun to in ko sun zama ba daidai suke ba sunan sa jinaji layi kamar wanda kullu huma zatin luma zatin da huma zatin da luma zatin mahallin daban-daban ne tsakanin habba da lami to wannan sai a ce shi ne sai a ce da shi ya ke Gudana suna ba.
shi na sai a ce da shi wannan abin da ke lahiki kenan tunda mahallin ruhu ma kusa da kusa suke ba
qultu
to aji zai zo da bayanin a yau wadda abu da ya bada ba ta yi a salatul fati
آية الكرسي لما شرع كانت بعدها mutane suna tambayar game da zancen zuwa maulidi da za a yi wannan satin da za a yi za a yi amma dai mu za mu yi karatunmu na za a yi da shi za mu yi karatunmu